2023 miladiya annabi Isa alaihi salam muna cikin surat da ke albarka surat al-anbiya kuma a kira mu na wani ko surat al-anbiya masu afsa surat al-anbiya surat al-anbiya bakiyyar kuma ya ta wa'idi ya sharata ayat ta dari da dubu sha ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi wasu wato ikon da ya ga dama a kan wasu surori da yawa tura ita ta zuwa Qur'ani aka yi kissan wani abu a ciki sai Allah ya kira wannan sura da wannan abu ke faru a ciki yawanci ya kan Allah yake idan mun lura da sanan Qur'ani Allah ya fara da suratul Baqara idan mun cire suratul Fatiha ta yi suratul Baqara idan da kissan saniya ya zo a ciki yanan sai zo aikin da kusura ta Ali Imran bila da suran kan bawan Allah Imran ai kuma ne mari a ya kasance ba a Imran ne juriyar ta mari suratu Ali Imran ki ya fi waya aka zo a cikin suratul nisa'i ya da hukuncin mata ya zo يا أيها الذين آمنوا لا يحلكم أن ترثوا النساء يا لك غريكم وأور ماتا أجنان ساكا في سورة المائدة سورة داو والنبتانا النبي إيسا سكتي أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا بأولنا وعطنا وآية منا وارزقنا وأنت خير الرازقين daga nan suratul wato suratul ma'ida ya ka tafi ne suratul al-an'am samaniyat azwaj min al-an'am ina min al-an'am ko samaniyat azwaj min al-an'am Allah ya kawo dabbobi guda takwas da saniya min al-ma'ad zaidi wa min al-maqam zaidi wa min al-kalim al-akhar ومن الإبل إليه ومن البكر إليه من المعز إليه إماكي أو أقوي معز إماكي أي أقويا أكتشو قدائي نمجي دمشي كنسرو وكميت أقويا مشي وما يعني سنين إماكي ما مشي راغود كنتيا ومن البكر سنين ثانية جو سا وكما ثانية ومن اللي فيه سنين cikin wato rakumai ba ta ce to wacce ce mace a rakumi an shi to ga dai malam wanda yake da sarautar sarkin bawa Allah da kuma mace ta ce kaguwa ko ta ce rakuma nan ce namiji kuma ce rakumi ko wai na kuma sura wai fata koyi ne aka yi maganar su nau'i guda da bakwai Allah ya kala faru suratul araki idan da wani kudu da za a zauna a ranar kiyama wanda su ba ɗan wuta ba su ba ɗan aljanna ba har da gaba da Allah ya yi kunci a kansu an ce wani tsakanin aljanna da wuta wana da ashabul arabi rijala ya fi suratul arabi daga nan suratul arabi ba ta da ya fi abbali maganin yaƙi ya tsalu na kan lafwal daga nan sai sura ta tauba maratun jiran laiwar suri daga nan aka aka ana kafirai yin aikin haji daga sura ta tauba ta kafina da sura ta yunusa ko daga sura ta yunusa a kai da ma kare ko سورة يونس daga سورة يونس ya tafi سورة هود عليه السلام aka tafi سورة يوسف aka tafi سورة إبراهيم aka zo aka gangara har aka zo wato سورة wannan سورة النبي ai nahli kai nahli har aka zo dai suratul namli har aka zo suratul kahfi har aka taho dai wato har zuwa ne yawa suratu maryama alaiha salam duk Allah ya ba su surori to anan anan akwai abin ita ne akwai suratu muhammadiyya muna kiran ta suratul itali a wani shi haka muke kira suratul itali amma masu haka suna kiran ta suratul muhammad malam burama suratul muhammad ake kira suratul muhammad alayhi salam yawwa to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu wadannan abubuwa har kirki da ma tana da sura suratul ankabuti har kirki da tana da sura amma kuma abun mamaki mutane dan an zo ana taro na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk Qur'ani da gojen da aka ce ayi taro dan annabi Muhammadu ya da shi karatu a gurin ne masoya annabi ba amma duk wanda ya karatu a gurin masoya annabi Muhammadu to gaba ɗaya Qur'ani ma labarin manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi sabila da ka wannan surat anbiya surat annabawa to an kawo kusosin su da yawa kamar yadda ce muka faɗa an faɗaɗa bai wanda ake wa annabi Ibrahim aka zo annabi aka faɗi ƴaƴan da aka bashi aka zo annabi Nuhu aka zo annabi Lutu aka zo annabi Sulaiman da ɗansa annabi Dawud Allah ya faɗi ilimi ma da ya ba su annabi Sulaiman Dawud shi ne ma ya ba da hukunci kuma ya ɗan ya zo ya ga wannan hukunci akwai abin da yake dacewa amma Allah da ya zo yin dukkan su ba su yi dukkan su ba su yi wannan sura suratul anbiya kuma wani abu mamaki ba duka ma fa annabawa ne ma Allah ya kawo kissan su a cikin nan din ba guda 20 da bakwai da suka zo a Qur'ani din ba duka bane ma aka yi maganar su anan Allah ya ce wannan sura sura ce ta annabawa sura sura annabawa to ta fara da aka cewa in ikra bal hisabin hisabin mutane ya kusanto shi ne kiyama ta kusa ta zo dab dama ne ya ce bukistu ana bukistu ana wa sa'at ta hafi an turo ni da kiyama kamar gobe din ya mafi tsayi na daya na tsakiya wusa da kuma wannan wanda ake kiranta da sababa haka haka haka gaba ɗaya ne kawai gaba ɗaya gaba ɗaya ne haka annabi ya ce shi ne shi kamar da muka faɗa maulan mutum ba ya ce lokacin da wannan ayar sura ta sauka musamman wannan ayar farko wacce sabai suna cikin jin jin kabar gini ya ce to me da yi da duniya ta ƙare Allah ya ce ji ka raba shi ya ce sabu wani gaddaki a suna cikin kafara su mutane Burin da kuma suna masu kau da kai gaban abin da ake wato mene tsaya musu cewa kiyama ta tsaya. kuma idan an zo maganar kiyama malamai suka ce a Qur'ani mafi yawan wurare Allah da sigan mali ya kai saboda can ma cewa ita ta rabata sa'atu wa shakkal qamar sa'an kiyama yayi kusa rana ta tsaki aiki wata ta tsaki ya ga sa'an kiyama ya kusa kowa kusa in ka dauki kuma suratul naml ba ai cewa Allah ya ate amrillahi fala tasajid yawa al'amarin Allah kiyaman nan ya zo fi gaggawa a cikin Abdullahi fala ta saji ba na wata hali an bai shirku daga kiyama ta zo duk da Allah ya magana Qur'ani ne magana kiyama ya yi shi ga mali ta riga ma ta zo ta riga ma ta zo amma a haƙƙin kamu ko mutane ko a haƙƙin wanda bai imani ba sai ce tab ai tun yaushe muke cewa kiyama da tun yaushe ake ce da ya kawo in wani ma ya ce dukka da muke ce kiyama ta zo umuri kuke ganin duniya tana tsayi kuma Allah ce ma mun sa'i illa kalimin tasbi aw aqrab amma ta shi kiyama bai zama wai kamar kiftawa kiri akan a amiti biyar ko da kike kifta ido baka san adadin sa ba ko kiyama ta kuma kiftawa idan kan sauri a gurin Allah duka duka duniya kwana ne shi yasa Allah bai ba wa bayin aka ce wata rana wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa kamar yadda imamun bukari ya kawo a cikin albukurar littafin kan walakancin duniya ita duniya ba kowai ba ya wurin Allah ya ce da duniya ta kai darajar fifikin wato sauro guda ɗaya ma a gurin Allah to da ka fi ke ma sha ruwa a cikin amma a kan da kike ta faɗa ko kowa duniya kowa duniya a kan ta ake ta faɗa ko ake neman jirgin a rufe biya da mutum wato irin bala'i da ke cikin gaba kuma kan adam shi ba rafi gani da to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito tafiya sai ya ga wani bushen tsinkiya a wani ruwa a wani ruwa kuma aka ce an rakumi ne an jefar da shi a bola kuma ga shi rakumin wato bushe ne kuma makawo ne kuma dukkan sa yanka ku wato dukkaye kuma sufansa irin dan wada da ka san dabbobi wa ko da jere bai da wani daraja shi akan dogo wallan kuma mutane idan wa ne dogon mutum ya fi daraja ne ne an takawa a hukaye ta ne ainihin daraja amma sawali eh ya da ka a ainihin daraja kai tsoron Allah shi ne amma annabi ya ɗauki wannan motion ya gwada wa sahabbai ya ce shin a cikin kwakwa wanda da zai bada kirani ta musu kirani a ba shi wannan akwai wanda zai bayar a ba shi abin da ce akwai wanda zai ɗan bada naira dubu da ko biyu a ba shi wannan motion annabi ya gwada ba ce sahabbai ya ce ya rasulullahi ai wannan kona da rai ba ba wani daraja ne ba tafiya da dabba ne ya shi gajere ne gashi kuma kunnen sama ya tafu gashi kuma ba wannan ba kona kai ba wani ya ce shi ko duwa ne ki ba wani ba a bashi wani ya ce shi ko duwa ne dai ma Allah ya a ce a bashi ai ya bayar a bashi ba zai karba ba irin wani ma ya ce ko kyauta shi ba ba abu da zai yi shi da da karshe ya zo da cin ne masa kusa ko kowan ya sai ce ba ba wani jadi ya ta biye ce da duniya da duniya ne bai ce wallahi duniya a wani cikin laifin hada ya ce wallahi duniya ta fi wannan abin da kuke ganin sarmushan ta fi shi ta fi da walakanci a gurin Allah yadda kuke ganin mara ku ya bada kera ku ba a yi dina abin ku a ba ku da wani mana ganin ko kyauta annabi ya ce wallahi ya yi duniya ce a gurin Allah walakanci ta ne ta fi wannan mushan ma wato walakanci a gurin Allah Allah Allah ba dai duniya ma ba ba ta fuska wanda bashi arziki ya ci gaba da wuta alƙalla kuma su bayan suka ce jiro wanda aka bashi dukiya ya saba Allah kuma yanzu ka duba ka ga ya tafi sai ma ya mallaki duniya ko ya mallaki duniya kalbal kalbal kalbal kalbal duniya ko wa jama'a ma biya ko kausina wani bangi biya na ga mana ya mallaki duniya ya tsara duk abin da ke cikin ta kuma duniya ma ba iya mutane ne shi ya mulka ba abu har an tsaye har kifi a cikin ruwa annabi suleiman shi ne sarkin su amma ya ga hadisi daga annabi Muhammad yana ce sai annabawa sun shiga aljanna da shekara ɗari biyar kafin annabi suleiman ya shiga ya da shi an ba shi duniya ya ɗana amma mu kuma ba ka da duniya amma ba ka da wani daraja gurin mutane suka zo taro ko ke ba kake da riga ne ko koran ka ma zai kuma ga annabi ya ce irin wannan mutanen da ake ganin ba komai din ba yiwon su ne wannan wata a cikin dadi ya rubuwa da Allah Allah ya abuye Allah ya yi shi yasa Maulana Bushe Ibrahim radiyallahu ta'ala yake wani baiti a biyu wani yana ce fa iyyaka wal irada kulli surati za ru fi ya da wujudi za ru fi sirru wujudi bi kawo shi Ibrahim ya ce maka wasu ci na ne ka da share kowace rubutun na ne ka da walakanta kowace rubutun in dai kana so ka tafi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan halitta to karka zama mai walakanta mutane karka dinga kallon mutane shi da zaka shi ba ya ce ba a kallon waliyai da wannan ido ba da ido wannan da ake kallon duniya ake kallon waliyai sai ana kallon waliyai ne da idon zuciya ya yi mutum kan da Allah yake iya ikon sa Allah ya kai to ita ake kalla ba su kansa ba Ibina da ta duniya ba komai bane kiyama ta riga ta zo duk Allah ya magana Qur'ani daga ya zo da sigan mati ne kiyama ta riga da ta zo kiyama ta riga da ta zo ya da mutum ga lika kaman bai tsayi muna ganin an yi kaza an yi kaza an yi kaza a hakkin mu ne muke ganin ka bai tsayi akwai bayan Allah ke da da da shi wannan duniya wallahi ba za ba za ta tsira ya ci ko ba wata ta gyara su ko shi da da azu duniya ko kamar sama da yake dole da da irin saban Allah da yake Allah ya sa mu cika da imani kiyama ta tsaya insha Allah ita da bacci sa kiyama ta tsaya ita da bacci sa sabo sabo mutane ya zo kiyama ta zo kenan amma ya gaflaki da duk wannan ayan ana magana ne da kafiran makka amma kuma ita al-ibratu bi umumil lafzi duk wani da imani da kowa ana magana da shi a nan duk mai imani da wanda bai imani ba ma ya sani Allah ya ce sabon mutane ya zo suna cikin rafkan wanda ya gabda tun kore suna cikin gafala suna masu kau da kai gaba da irin abubuwan da ake iya musu aya kun zikiri shi aka yi ta aka sha ruwa da ina da cikin yan kwamitin tafsirin mu ba aka sani wanda aka kira da abu ne lefo ya yi azumi bajiya kuma lan da aka faɗa Ismaila da yake ce tafsiri ya bashi yana a can kofin gida yana ta amai ta waje ya raka shi gida. Sai ke buga. Yau ya gama da ya ga mutuwa ke faɗa ya ga kwanciyar kabari Allah ya samu shi da imani. Ya ga dukkan abin na tsoro da na daɗi amma da jiya ce musu gobe ya yi kana kabari mashin ƙarya a da cewa ya da kowa cikin mai zauna da shiri yawan tuna mutuwa yawan tuna mutuwa na da ce na goge zirbi na goge zirbi kuma idan ka tuna mutuwa wanda kika ka samu daɗin duniya na da ce ka ji baka ji daɗin duniya ba da da wannan kasa da muke gani da tsaga mutum a jiya sai yanzu ko kuɗi aka baka sai a saka a cikin tsakiyar kaburbura a makabartar nan tana zama da ka je ka ɗauko tare cewa mutane ɗan adam a wannan zamani namu akwai wanda in dai ba ya je ga wani zaki ke kama shi ne ko da wuri da iyu ba wallahi wani ya je ya ɗauka kan kuɗi tafiya ga ba ga yadda mutane ke kwana a daji ba wajen akan kuɗi kowa da irin soyayya da yake kuɗi wani zai iya kisa akan kuɗi ka za ma ya kashe ba da ba ne ya ba ta imani hawan hawa ne Allah ya sa ku cika imani baya ji zikiri fi rabbi baya ji baya zuwa ba yin zikiri wa'azi min rabbi daga ubangiji shi wanda yake sabon wa'azi hadi min zikiri fi rabbi mudati lasta ba ko sai sun nemi ci ya ka saukar da alkurani kafin sai wai da ya ka saukar wa muhammadu aka da aka shi illa ita ne mutum sa ko yan abu ina kuma kiski da alkurani in suka ci Qur'ani da aka saukar muku su rinka kafin sabai da aka saukar muku da aka saukar sabai su ya musu abuciya an saukar da kaza ko kuma ba saukar da komai ba kaza kaza su ba ɗaya sun ji sun ji kuma su rinka inji ya da Allah ya toshe basirar a toshe shi da gano su irin na ma'ana ba za su yi imani kuma ba ku da ne irin na Qur'ani ne da ba ka faɗa a nan wajen cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama na karanta Al-Qur'ani a can sa ku jali ya tsira bi ya tina ji aka kira da shi da gogo imani ya daga hukunta sai anan malamai suka ce an ce ma ya yi zikirin miracle buddha wa'azi bai zo daga ubangiji su wanda ya sabo sai malaman tafsiri suka ce amma a nan sabo da cikin da ai shi qur'ani qur'ani ba sabon abu bane duk din Allah ya saukar da shi a sama da shi da kira babu isa yasa Allah ya annabi da aka aiko shi aya nan aka dinga ba mu jibril a ba shi aya biyu a ba shi aya biyar a ba shi wani sura cikakkiya kadan kadan ya dinga saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'anin farakana ko تقرأوا على الناس على مكسر نو تنزيلا haka Allah ya ce mun rarraba wannan Qur'ani da daukar da shi aka daukar da shi mun jama da hankali amma duk da shi Qur'ani maganar Allah ne maganar Allah kuma ba ba sabon abu bane ya ka sifa ne adibiya barci ya farko amma kuma nan Allah ya ce mu mutunta diska sha har rufa an rufe anan ne wani kushe wucin jani da Allah ta'ala yake wani bayani akan alkur'ani yace me karanta alkur'ani maganar Allah yake karantawa amma na kusun da yake fitar da baki yayi ma Allah bai amma ba nan abu ba yanzu sarki ko shi ka ga karanta da shi jama'a maganar sa ne amma sai a lokacin kai ko maganar yake ba ainihin maganar sa ba za ka shi ya ne cikin mai karanta Qur'ani yana kulkuyar ne magana Allah ne na tafi na amma ma'anin abu da Allah ne ya kai ci Qur'ani aini ta zo da sabunta ayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana saukar masa da Al-Qur'ani wasu haloli wani halin wani sa'in cikin jirgi da zo da wahayi Qur'ani tana sabunta aikiyanta ko a san dabba ne dabba ne ta dubu shi don kuma sai na zaune na zaune da shirya sai a gana zuba yace yake ciki biri da yana karanta mu Qur'ani wurin sai sai kaman ana kaman sai kaman karar tarda a kuma na ka san kara ne bai da dadi a kuma wato cikin su da Qur'ani ke tada Allah a kuma da zafi wannan cikin annabi ya karba yace ta karanta masa ko shi karatu yana cikin ne karatun in ne karatun na gudun a kusanta aiki to in yi maka wazi ya kama cikin da kuma zai karatu na bayan aiki da shi ya yi yawa aiki da shi ba ɗanka Allah ya samu cika da imani barka noma kuda su ne je su ne kuce amma suna masu iskili da shi kuma na yal'abuna wato la'ibu wasa a nan iskili
لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون
لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا إلا بشر مثلكم فتاتوا نسيرا وانتم تبصرون وتدات جنسنا في القران اما لا قلوبهم يجيسو تنا فرق في القران القران shine a nan wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah baya amsa addu'an bawa inna Allah la yujibu du'a min qalbin kafir billahi shine anan yace lahiya Allah baya amsa addu'a daga zuciya wanda kana kana ga Allah ka zo kana ta addu'a amma zuciyanka na kasuwa ko zuciyanka na kan hanya ko zuciyanka na wani kuma wani abu daban da Allah baya amsa addu'a dama yana daga cikin malaman sun ce abinda ake kira sirrul a'zam bismillah al-azim da ake kira sunan Allah wani girma ka san sunan Allah mafi girma da ake tsada bayan Allah da kaga na cewa ne ya san sirrin Allah ake kira bismillah al-azim wanda shi bismillah al-azim in dai ka karanta ne ka ke da abu da yanzu da wanda yake da sirrin zai zo masallacin nan kiki ne cikakkiya in ya karanta duk abin da ya karanta da niyyar sai ya cika masallacin ga wani da gudewa suka ce yana daga cikin shi ma ismin layi azam ka zo addu'a a lokacin ka watsa ka komai ya Allah ke tunawa to duk abin da ka roƙa Allah zai ba ka shi ne fara kun kalkan kada zuciya zuciya zan fa komai Allah kawai kake halattowa shi ne mai kowa shi ne mai komai in ya baka ya ba ko ba wanda yake ba in a lokacin kirka da komai kurna da kake cewa na ma yaga cikin sirrin addu'a kana zo Allah ya karba ka dauka cewa kai kowa ne baka cancanta ma ka roƙi wannan abu ba amma a cikin kalalan Allah Allah ne ya ba ka abin kowa a ga kagwana kai ba kowa ba ke Allah shi ne kowa ne komai ka gama masa kirari kuma sai ka zo kai kama kafa da shugaban halitta. Noma kwakwakwakwa sallallahu alaihi wasallam. Roƙi Allah. ke imani da goma farko. Wata ta da shawara yake, ya ce ne as'aluka birka wa imani wa zauki fika wa mashhadihi fika kuma wa da'atihi kuma wa sabiyati ilayka. Kaga ko duka addu'a yana da duka roƙon Allah sai imani da goma farko. Duk irin sauki da annabi yake ne cikin kankan wato cikin da annabi yake wa Allah. Ana abun ba ta da iyaka. in kwashi a biyu wato suna kan yake in biyayya da yake mata dan riga ya yake mata farce ke kuma kirarin kuma sai ce Allah ka yi salati ka ninka wa biyayyan halitta annabi Muhammad sannan kuma ka ba mu arzikin da bara mu je muna roƙon wani abu a wajen wani ba kamar da kai ka san addu'a ma iyawa Allah ya yara ka dukiya ilmu da duka Allah lokacin da zaka addu'a to Allah zai kuma wannan mu shauki da Allah ta ta'ala yace da bawa zai zo addu'a ya misalta kansa kamar wata tsohuwa ne wanda ta hannu ta fito ba ta iya komai abin da aka mata ko ba ta da ɗa ko komai a ba ta da kowa sai wani ɗanta guda ɗaya shi ne ke mata komai wa halanta shi ne dai kamar mutum ya ce shi ne gatan ta shi ne gatan ta wannan rana ta shi ce mata komai komai wata rana tana zaune da wannan yara sai ɗan ɗan shi shi shigo ɗaki kama shi a gabanta da su yanka shi haka lokacin da ta wani wani kuwa kamar ta da kowa da komai sai Allah ya yi. Da da duk aka kashe wannan yaron ba ita an so zarta. Yake to da da aka tuna Allah irin wannan tsohuwa da aka guda a yankin wannan ta a wata cikin da ya biya yake duk abin da ka roƙa ya Allah ya mata. Allah. abin zamani ya zo haramun ya yi yawa don haramun ma na sa zuwa da yi jikin zuwa kuma mari da goma ne zai ji ya yi ake kalamman noman mutum ya yi ta ko da lafi da ke tun karewa ba wa su lafi da ke a mutuka da iman na yi yadda kuma zuciyarsu tana farin zalincin sun koya ganawa sun koya gana ma nan koya ganawa shi ne za su zo suna ce ne aka saukar ne aka saukar amma idan ka bi suka haɗu su ne su kuma ya su dinga gana su ne ko ku ya ce ka za mu ya ce ka za mu ana izgili ce wasar da zuwa lafi da zan ala ya za illa fashar rusulukum to kaga magana kenan da ake faɗa duk kun da kaji qur'ani ya ce annabi mutum ne irin ko da kafirai ya ko kafirai shi ke faɗa irin wannan magana duba surorin alqur'ani da Allah ya magana irin wannan duba suratul hud duba suratul hajj kai duk irin wannan sun ai suratul mu'mina duk irin wannan magana ta kana magana annabawa ta dawo suratul ibrahim duk kafirai ne da kana wannan magana da su amma ba ba akwai masu imani ba akwai ba a hali a ce musu annabi ya mutu yadda kuma sun ba haka ba sallallahu alaihi wasallam da ga shi kuka je an sai da bushir musulmi wannan ya zama wani abu ba sai dai mutum bai yi rubutu jin da koyi rubutu ba amma ba ba ba da ga ba gaskiya ma sun san kafaran ma sun san annabi Muhammad ba irin ba bane wannan bawa yake tafiya ya san dutse a ga tawayensa to to yanzu wannan zamanin ko irin masu daga karfan nan mutum ya yi sai kaga dutse da dutse yiwana masu ne ake ganin da masu karfi ba ai wani ayan ma take da Allah cewa in bai kallon da kalli kallon ba wallan sai duka ki fara biyu baka ita kana da a ce dan wai girman kai ka taka a saka kudewa ba kai kuma kada ka ce ka kiyar dutse ba amma na kuma ya taka dutse shi lokewa ta ya taka kuma ƙasa kuma ya shi in ko bara gara ban dan a gwada mana da banki da kuma rana ta ta ba shi haihuwa ba sallallahu alaihi wa sallam ko ba ta ganin bayan gidansa ba sallallahu alaihi wa sallam kuma gashi yana kallo ta baya ana sallah ne bai ce masabai ku dinga cika ruku ku dinga cika sujada yace wani la'ara ku mara izahiri wallahi ina ganin ku ta baya sallallahu alaihi wasallam eh yanzu ka zo da yake sallah kai kai kana baya ba amma an yake da a cikin ruku a cikin da da shi ban na garin wallahi da baya ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu cikin imani hada illa bashar muslim wata ta sira wai guri da cewa yana ba shi dabu har kwa je wai ne kace mata bayar ga ku kudin ke cikin abin da ya zama tsaki wai qur'ani ne tsaki wata tun da sira wa an cikin surura kuna kallo da idanunku ku dinga zuwa matsayi bismillah ne shi da da jiya ai sa mu cika da imani na'am
قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم
قل ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم قل قل قل يا أخي يا رسول الله suna ganawa maganganu ba dama kawai kuma wani abu suna faɗa a jirgin kuma ba ga munafukai irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul kafirai ya su je su gama zance a cikin kasuwa suna zuwa kuma a suke je kake ce kaza da kaza ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam aga nan ma ya gwada maka annabi ba irin dubai sallallahu alaihi wa sallam. wani kuma annabi ya mutu shiru a kyale shi har sai an daidai abin ya wuce nan ba kai ne kace kaza da kaza ba ba ke yi dai aka dinga musulunta ba ba ke yi babban sa ba su ba a bazar da aka kama shi ya zo aka aka daure shi aka musu wani irin wawan dauri sallallahu alaihi wasallam ya ce Abbas babban sa ya gagara barci a koya wa aka ce dan uwa rabbi sallallahu alaihi wasallam ya gagara barci ya da babban sa ne wanda ya fi sani annabi ya ce aje kamakon yakin nan a sassauta musu ɗaurin da aka musu a sassauta musu ga da ya ce ne kamar da yau ya ce duka aka sassauta musu ya ka sassauta musu aka ba da cikin kowa ya bashi kansa ya ce shi bayi sai guda ya bi annabi mai sheshe na kudin da ka bari annabi bari sunan matarsa wani wani wajen ko? Ya ma kuma da ne tafi wa shugari da za a zo yaki cikin dare ba kowa ko ya isa ba sani da dauki dukiyar su a yaki in ya dawo in bai dawo ba ba ba amma ya ranar wannan dukiyar da rayuwar su ta su ta cikin talaucin su. Sai ce ba ka ba da kuɗi ba kace ka koyi abu kaza da kaza annabi mana madina shi kuma na mata kuma cikin dare yau da zuwa suna ta cewa wani an ba su hujja a annabi ya sun gai wannan ba dai wani ake yin shi da abin da ya kule maka baka na aka yi kuma kai ku ba abin mamaki ko da annabi na maka ne ai ba a ci a gidan gidan ka duba fannin kan madina da maka kuma muna hanya zan zo albarka na mamaki ake ya ya fi daga bauchi zuwa kano tabbas ana gani ya fi daga bauchi zuwa kano annabi ya gaya masa wannan magana ai ka ba ta kuɗi kaza kaza kaza annan shi kuma aka ce fa masa imani annan dama shi an buɗe kuɗi sai ya ka tura masa ko sai bari kalmar shahada ai imani sai annabi Allah ne Muhammadu ce wallahi ba wanda ya tuna yi wannan in ba Allah ba ke nema ta na yau. Imani. Ya da ta ake tawatar da kulkul ka ya mu ya Rasulullah. Ya rafi ya alamun kaula ko ya mu ubangiji da da kuke yi a koyi kul rafi ya alamun kaula. Ya cikin sama zancen da ke cikin ƙasa duka Allah la ya fi alai shi ba wani abu da yake koya masa rabbi ya lamar kawai fi samai wa rabbi huwa samiul alim ko huwa shi Allah samiu shi ne ji yi kuma shi ne yawan sani
فلقالوا أدغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما قتل الأولون
بل قالوا القاس هلال بل افتريه بل هو شاعر كما أرسل الأول أنا أتكلم أن تكريت وأن آية أرحب أنا أتكلم bal Allah ya ce kale a share su koyi rabu da su kalu sun ce algata halali suka ce wai wannan qur'an wai to dan dan gini ki yanzu ki wai maka ka hausa da gwada kai ne a kan mota kuma da kai ne a kaza mafarki ne ko sun yi riban mafarki ko ya gwada maka cewa da kanan kana ta cin wani abinci mai daɗi ko kuma ka samu kuɗi da yawa ya kayi ki kayi ka riga zungur gadan ka dan mutum na farki mai daɗi na gama har ba ya so ya farka suka ce Qur'ani wai kai dan yake dan yana da mafarki kai wai aka mafarki duk ya rike taro daga gari yace kaza ya haka ba mutum bai da hankali ba Qur'ani ya kama da mafarki ai da hankali kuma da warwara wai ba ko wannan irin mafarki ne dan mafarki ka tara ta kamar cikin Qur'ani nan ko da kai kai basira ma Allah ya ce bal bal ta sa'ala kai kai abin da yake faɗa Muhammad ki dan yake dan yin mafarki suka sake ta balibare suka ce a ba dan yake dan yin mafarki bane balku shi ya zauna ko ya yi kiran labarin gida sai suka sake cewa kai a ba shi ya zauna ya kira ba balku kyale shi ko sha'ir mawaki waƙa ne ko ya zauna ya yi ta tsarin waƙa na rera abu ko ya yi ta wani da baki shi ne malamai kansu su ne ne sun yarwa liftar yau balwa shayi hadiyati na da ayati ka ce ke ka koyi magana ya ƙare ka zo mana da aya manyan ga aka aika wanda aka aika na farko ayoyi an gani amma kuma yawa kuma kamar yadda koyaushe suke faɗa kuma haka malaman suke faɗa duk wanda suka nemi aya a basu to za su yi imani ƙarshe aya ke ta zo musu duk wanda suka ce mutanen annabi salu da aka ba su sabuwa ba kashe kashe suka suka yi ba فقال رسول الله ناقة الليل وشبيا زبون فأقعدها فدمدم عليه ربهم بهبل ألا يخافون يا الله يتهجم المخد عذابا سورا أكدين جوان ذاته عذابا دعان إيه إسكا تقول أدين تبين كده كده جلسوا تدين شيء wannan taguwa haka duk wanda da aka zo musu da aya ba shi fir'auna ma da aka musa zuwa karanta da ai kage bai cewa idan aka zo mana da sihiri ne ni ne da aka gwada mana sihiri Allah da ce take bishiri bishiri ina yana zo maka da da tsaki irin wannan Allah ya sa mu shiga rayuwa
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون كلهم من قريتنا هلكناها أبو الجوبي ما من قبل من قريت أي واتو إيا أبو بتانا مكة هو wanda suka nemi ayoyi Allah ya ba su yi imani halakna har sun kuma suka za a ba su yi imani sai su ce ƙarya ne sai kaza sai kaza sai kaza Allah ya har aka zo da ya ga musu to ga fa halaka da ta ma amana min qablai sai ahlakna apa hukumin ko Allah ya shi wa'annan alƙarya wannan ke ta faɗa cikin aya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi wato shi gaba gaba ɗayan karama ne ya sa fitan barka suka matsa a babu aya suka matsa to ga qur'ani an kawo shi ya ci ne ta mata ko bai ta zuwa ba ya ba ayar ke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga iya kaza ga iya kaza amma duk da don musu aya ba ya ga ce a bara ga musu aya ba har ma wuce cikin wai sun zama zina ne ko ba na makaranta ko kuma a annabi wai addu'a wannan sahara na maka yace a ce to ko abu amma ta manyan makar su suka yi zama da annabi sallallahu alaihi wasallam kaman abbansa wato abdul mutallib abu a abu talib suka ce mu ne suke so wai sun fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam wai inda girma ne mun yadda da makka kuma za a tara ga masu dukiya nan mai rakumai dubu mai rakumai da za tara maka dukiya za ka farauta da ba ka dukiya sannan kuma duk wata ɗaya a garin Makka duk yadda ka kai magajen duk ruwa kyakkyawa yadda kake ji da kyau ko kuma yawa ka zaɓi ko ke so duka da aura maka yara ka ko koyi wannan abin da muke yi din a wa'annan abu da mu baka sai kuma ka daina wannan kira da kake ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada musu ai ne yake magana yace wa babban sadoki da ka kira ni ka ce ga bukata da suka zo da shi za ku jale na ji dukkan abin da suka mun alƙawari amma ni ba ina jayayya su ba ba kuma na ji duk wannan abin da suka faɗa ba wani rai wanda ba ta so akwai ran da bai son sarauta kada ka bai san dukiya akwai rada bai san ƴan fata kyawawa ne bai samu ba ko yawa ita to amma ni ina da abu ni abu ɗaya nake a kullu dan karɓo yin abubuwan ba na ki karɓa ba kasance amma ni na guda ɗaya ne nake so ki karɓa daga cikin sun yadda a faɗa dan da an sha zuwa da ya zama wannan ne da suka matsa wabbansa ya ya yanka zama shi ne ya ce shi gana su shara wannan abu da faɗa yana su amma gana shi abu da yake nema a gurin su kawai cewa la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam ita ko na wani kamar da ga mu zaka ke da barkon da iyayen da ke yi dawo sabon addini da annabi yake wannan dai ko na ku karfa wa ita abubuwan nan ma da kake sallallahu alaihi wasallam
zama zama ba zai yi ba ba nan ne aka ce a wani a ya ce to a rasu ya muhammadu kudu kudu ba na tara maka ba wani sai annabi ba shi ga tuka yace wallahi na dauki rana sanadin zafi ta dora mu ta dama in azaba kenan ko a dauki wata a sa mu ta hannu hau ibi ake makara sanadin sanyi ibi yace wallahi ba da cin zamun da Allah ya kona yace babba ɗaya da na yi zakan dakin zama mun mutum kai kake karfafa bari sakon Allah a koma da duniya shi ma babban sai ya samu ya tsufa ta shi ya ce wallahi kan ina dare ba wanda ya cuce ka abin da wani yake ya yi ko ka zartar ni kuma na da taimake shi yasa ya rasu a shekarar kuma ita ma sai da aka yi ta rasu ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wasu annabi duk kaciyar ta kuma su yawa ma ke zaɓe da cikin su mazala ne ka samu tana bin gaba shi ko kuma an kama shi da a ci masa mutunci ita ta karɓe shi ko kuma an tafi gidan su bashi da yawa ko wani ya kisa ko mai zuwa turkiya ta cikin mataya ne ka san da wannan irin abakar ma ya zama gagar ba da amma an zaki da a ci masa mutunci sai ka samu wanda zai masa abun ya taɓa biya masa wani bashi ko ko shi ya bashi tari ma da har ya zama wani abu abin musulunci shi ma sai abakar ya zama garkuwa sosai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka dimo ne ya ce da wallahi bari ya ci mutuncin Muhammad ba da kila da abubuwan ya wani abokin ka ne kun ba a duniya kana so ka baki cikin sa to ka faɗi magana mara daɗi akan Muhammad ya mu kaza ya mu kaza ai bare kiya ya kai mu a yaki ya kana da Qurayshawa ina fa karo ne ku ce mata maza sai na bakar ne sai ko to wallahi wai ke taba shi ba ne gaban ya lace Qur'ani ya ce duk wanda aiki mai kyau ba kansa in duk wanda ka taimake shi ka zama karana duniya da lafiya in kuma ka mutunta samu wani wani ma makai yana da damar taimakon aiki ɗinka kai ma makai sallallahu alaihi wasallam sai ji ne ce zai ce maka masa wannan babba na amai wanda ake kira Abu Talib ya sa ake ce ba a magana mara daɗi a kansa a zahiri bai yi imani ba a zahiri a kuma ba ya yi imani ya sa aka ce an raba ma raba Ibrahim ya ce madan fara cikin ibi tabbatar da bai imani a zahiri ba amma a mazhaba na masoya kuma an ce ya yi imani. Ina zo ne kawai ta ne magana kalas malas kuma mu bai ne kai kama shiga wannan magana. Ko ba ka ba shiga wannan magana. Kai dai muka da iya ce maka babba da yi imani ba. Walla ka ga wanda kuke wucewa a ainihin kwakwalwa can iyayen manzan Allah. Ka san iyayen manzan Allah ga da zoje su zauna. An zama a cikin zauna. kuma akwai wanda sai na Abdullahi sai da an ka tana zauna kujera taro wani annabi sai kujera akwai darajar da Allah ke ba ka wanda ba ku wani wani daraja amma Allah ya kai ba idan annaba dai annabi sai shi ba ku su a daraja ko to amma kana tsammanin akwai wani annabi zai ga mai tana nan Muhammad bai kuna ba akwai Ibi a ɗan shi ne shugaban halittar kuma ba su annabcin ya albarkacin su. Wannan ake ce, an sari ce a ce ɗan kama ce ke sauke Kur'ani a ce ya fi ciyayen daga wuce balbalai an san Muhammad. Allah ya samu cikari ma. Allah za illa bashir musulmi kuma fata su tsira wa ji tafsir. Alkal. الناس على من بل ابتلي وبل وشاعر فليات اجاد كما وصل امن قبل من كريت اهلكناها افهم يؤمنون يوم ارسلنا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا أيك كافرك يا رسول الله لا رجال mar da da Allah kai Allah ya aika ba ka ku ya Rasulullahi sai maza shi ta gama maganganun sa kan manzo Allah sun ce mawaki sun ce ce ya kira sun ce mafarki ne sun ce kaza sun ce mutum ne irin su sun ce kaza sun ce kaza sai Allah subhanahu wa ta'ala ya muka zo kana cewa ai ai kuma ba irin ka da aka kowa wato suna da kuma annabawa da kuma can ba shine sai Allah ya ce farsan haka alaka illa rijal tura ka muka bayar Rasulullah sai mazaje mutane ne kuma mazaje cin abinci a cikin suratul rum ya ya ce wala ina la tabashara bislakum Allah ka so wai kuka mun irin kafirai ne bace wannan wannan magana suna cewa ko kunya ya Allah subhanahu wataala yake ce ai ban aika ma kafin ka bayar rasulullahi illa idan la yakulu hadda da aka kada Allah ya ce amin da wani illa rijalan ma sanna qabla kullu al-mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yakuluna suwa Allah ya aika aika ka mun ka bayar Rasulullahi sai annabawan kafin suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwanni wa bi na fina suwa suna zuwa kasuwanni ashe ba ba aiki ne mutum ya je kasuwa ba tunda annabawa ma suna zuwa mutane ne kuma suna ci suna sha dan Allah ya tabbatar da cewa mutane ne Allah ya suna zuwa kasuwa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga kasuwa sai kaya sallallahu alaihi wasallam da kuma dauko da kansa sallallahu alaihi wasallam ya ce komai na da daban yake shi yafi kowa daraja kuma shi yafi kowa rashin ganin kansa an ce mishi kasuwa da gaisawa da kananan da musafa hannu yake bayarwa amma yanzu yau sarakuna suna ba da hannu wani ɗan darakta ma nan darakta same shi wani ma'aikata ma yana gani shi nan wani sai ga wai ba kowa yake ne ga mu mai shugaban na da shi ne kowa ɗabi'a mai kyau yake so ya zama maɗaukaki ya zama mai tawadu bayan da Allah ya mata ta kan yi daraja haka halin manzan Allah ya ce kuma haka halin annabawa ne na Allah ya gya mana ya inda ya kuma da dama wai ku amma a cikin kasu haka da kuka basira wata al'ala yara ka annaba na zuwa kasuwa annabu ma na zuwa kasuwa kuma na sa kaya irin namu na mutane sallallahu alaihi wa sallam marfin da aka mallaka marfin ya rijal ne mazaje amma fa yi wayi lai an musu wayi masalu ala shiri Allah ya ce ku tambayi ma abu ta ilimi in ku mutanen maka ku kasance ku shirkai ne ba ku ilimi to ku je ku tambayi ma abu ta ilimi shi ne al kitabi da hudu da da nasara ke mutane su da adalci irin na Qur'ani Allah baya baya kira ki huta da tsara ba abuta sun zuciya an san mutanen ne masu son zuciya sai cewa wani waje da Allah ya musu kula da ai da Allah ya kira su adalci ba nan kuma an ce musu ma ma abuta ilimi suna da ilimi suna ta kere kere ba ilimi kan an ba su an ba su ilimi amma ba ba ta nan ba ba da amma mu tsakanin mu da su za mu ya fi yawa yabo wannan labari da ake yin fara mai ko ko mu ne samu ya fi yawa mu mun sama da ba ko to kuma sai canji ya gere gere kin aka tafi laira da kira ni Allah ya sa mu tsare iman duk ilimin su ce su ne sun kaci wasu abubuwa a musulunci ilimin su sai su yi su kai koyo abubuwa a gurin musulunci kuma yadda naka nan wato yadda naka ma mu ƙara imani da Allah Qur'an nan dai ga sanin gaba ba inda ake karanta ta a nan Najeriya haka London ko America ko Germany ko ina ka je haka ake ko ba kai ta canje komai a cikin asu da da duniya da Allah ya ba su abin da suka sa gaban suka ga dama kwata shi ko ita ba shi abin da musulunci duk yadda kai mabata shi da ake a musulunci yake sai mu ce alhamdulillah har ma na kabla ta illa jala ne ilai as'alu ala zikri dan bai ba buta wato ilimi ko ba ku da ilimi mutanen makka mun illa ta'ala ba ku da ilimi
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين Allah ce kuma annabawa wa mata annabawa kuka sadaka sanya su shi ne wanda ba yi abinci ba ballata na kuji labarin ba da kuke ba son abinci suna ci suna sha suna rashin lafiya ya sa a cikin kara a tauhidi idan mutum na karatun tauhidi za a ga maka ko kun da ya zama wajibi a kan Allah ko shi kun da ya zama wajibi da annabawa ya ce maka duk wa jawazi a aral bashariyya ya halarcin bujire-bujire na mutum duk abin da mutum yake yi kuma suna yi suna rashin lafiya suna kuma aure suna kuma wato kasuwanci suna suna kaza sai abin da su annabawa ne suka zama wata bai bambancin su da mu shi ne duk rashin lafiyar da annabi ya yi ko yanzu su iya rashin lafiya ya makance shi annabi ko ya wuce ya dawo na gida magana da ya ko wani wani ko ba wasu annabi yusuf haka ka zo iza ki da kake ya ga ko alƙi ala wajen ajiyo ya ta basira wajibi da alamu a cikin ka je ka jefa wannan riga a gaban baba zai dawo ne ka ji ba ta yi yawa ba ba ka mutum an yi a ba a nufi a kofar da ci inni la a cikin riya yau ba yau la an kafa dudu wallahi ina jin ɗan shi yau ba duk ɗan kuɗar ya tare ba ni dai yau gaba ɗaya ɗan kiɗu kuma da ke ji kuma ce ya wuce ya fi shekara rana ta wani mai tawa yana gya in yi la'aci biyu rayu laula an tafi ne biyu in ya zo da riga ya jefa a gaban ba abin sun yawo ne ne kuma annabi bare yi rashin lafiya na hannu a yanke hannu shi ya rasa gaba ba ta yi wa ko an yanke ne ta dawo bambancin su da kuce ne ba a samun ta kasa a cikin shi na ba ayyuka ya yi ciwo duk cikinsa ya rike ma daga baba ya dawo wani wani ma da nan ta sallah ya kula da kuma kami halifi kuma kuma annaba zuwa masu yawa ba suna mutuwa karwar ma ya zuce an da annabi da kake ne da bare mutu ba a suna mutuwa abun da muka ya Allah ya ba mu lafiya mun da muka kusa Allah ya ce mu barkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna addu'a wanda yau shekara uku ke ne na ɗaukar wannan karatu namu kuma ce shekara uku su hudu ke nan shi ne alhaji malawuti Allah ya sa ya gama lafiya Allah ya sa ya gama lafiya kuma Allah ya samu gama lafiya ya tsare shi ne kuma Allah ya tsare shi a taimaka mana a wannan tafsiri tsawon ramta umanta da su ba suna da yawa ma muna godiya ma alhaji Haji Rabi mai kudin gero shi ma muna masa godiya dukkan masu ba mu gudumawa wanda suke zuwa suke karfafa mu Haji Yusuf Bala Usman Santaral Maki kuma duka Allah ya saka musu da alkhairi malam taru musa windi kuma wanda suka zo muna karatu duk duk shekara kowa ga garan Allah ya saka da alkhairi muka ce da mu sannan muna ta'aziyya ɗaukar mutum mu da Allah ya ce ya karɓi ransa shi ne abubakar sadiq kiransa da kule a ta'aziyya wa mahaifinsa malam kishewu da mahaifiyarsa ɗan uwansu duka mutanen gidan malam aiki umai Allah ya masa rama mutanen malam goji gaba ɗaya na taziya ma malam Yusuf shi ma majiya bakin mu rasuwar mahaifiyarsa Allah ya sada ta da manzon Allah muna taziya ba abokin shi da Abdul Fatih Sani a Tijjani don mahaifinsa Allah Sani al-Mudarris Maulana Al-Auliya ya bakin kura Allah ya yi masa rama. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله